الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala kawo mu yau 25 ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 kuma 8 ga watan 4 miladiya 2021 a wannan majalisi namu mai tarin albarka majalisi na wata-wata da muke gabatar da darasi a cikin littafin taskiyatul janan bi ikhtisari akhlaqi hamalatul qur'an na babban malami al'allamatu al'ajurri alaihi rahmatullahi ta'ala al'imamu al'ajurri ya rasu shekara ta 360 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wannan insha Allah ta'ala zai zama mana majalisi na shida kun ga yadda rayuwa take tafiya wasa-wasa kenan wannan shine mun shiga wata na shida kenan da fara wannan karatu saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a karatunmu na majalisi na biyar malam a faslun fi zikiri hadhihi al-akhlaqi ala tafsir malam al-ajuri rahmatullahi alai ya fara lissafo mana kyawawan ɗabi'u da ta'adoji na makarancin alkur'ani to a gaba ta hudu yana mana bayani akan cewa makarancin alkur'ani yana kasancewa mai karancin dariya baya kyakyata dariya ya ta dariya kamar yadda mutanen da basu san alkur'ani ba suke kyakyata dariya in wani abu ya faranta masa rai wanda ya dace da gaskiya sai ya murmushi sannan baya son ba'a shine ya kirahu almizah sai muka ce insha Allah ta'ala ya kamata mu ɗan yi magana akan almizah ba'a din lafazin almizah yana fa'idantar da ba'a da hausa haka bahaushe yake cewa balarabe yakan ce masa almizah ko ya ce almuzah ko ya ce almazhu ko ya ce almumazaha shi ne ba'a sannan yakan kira shi da addu'a ba wani abu da mutum zai ma ɗan uwansa domin ya ɗan sa shi farin ciki ya ba shi dariya asali ita ba'a ana santa amma ba a santa yawa ba a santa yawa shi yasa suke faɗi a karin magana suke cewa a'til kalama min al-muzhi bi qadri ma taj'alu fi at-ta'am al-milh mutum ya ɗan riƙa yin ba'a a cikin maganarsa gwargwado kamar yadda mace take zuba gishiri a cikin miya idan miya ba gishiri kwata-kwata ba ta daɗi idan kuma gishiri ya yawa sai miya ba za ta yi daɗi ba amma me ake bukata shine a sa daidai gishirin daidai ruwa daidai miya daidai gishiri daidai abinci daidai gishiri harshe lafiyayye idan ya ɗanɗana ba zai ce abincin ba daɗi ba saboda gishirin ya yawa ko gishirin ko ya kaɗan to shi ne ake son ba'a annabi sama da kansa yana ba'a idan manzo Allah sama ya ga sayyidina Anas radiyallahu anhu Anas ibn Malik yakan ce masa ya zal uznai ya kai ma'abucin kunnuwa biyu kun ga ba'a yake masa wasa har manzo Allah sama yana yana yin ba'a sahabbansa suka ce ya ma'aikin Allah kana ba'a sai manzo ne ce walakin la aqulu illa haqqa sai dai ku sani duk abin da zan faɗi gaskiya ne duk ba'ar da manzo Allah sama zai yi to ta gaskiya yake wata dattijuwa tsohuwa ta zo wajen annabi sallama ta ce ya ma'aikin Allah ya rasulallahi ud'u Allah an yudkhilani aljannata ya ma'aikin Allah ka roƙa min Allah ya sa ni a cikin aljanna sai ma'aikin sa sama yace innal jannata la tadkhulu hal ajaiz sai aljanna tsofaffi ba su shiga sai tsohuwa ta juya ta fashe da kuka sai manzon sama yace ya umma fulanin yace ya ke mamar wane ai Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa urban atraba inna an sha'nahunna insha'an faj'alnahunna abkaran urban atraban li ashabil yamin Allah ya ce ai mata an Allah ya ce matan aljanna inna an sha'nahunna insha'a ai mu mun halicce su wata irin halitta ta musamman faj'alnahunna abkaran muka sanya su su kasance budurwai ba tsofaffi ba urban atraba waɗanda suke matasa sannan kuma waɗanda suke sa'o'in juna kaga babu tsofaffi a cikin aljanna amma manzon sama ya mata haka ya mata ba'a tabbas tsofaffi ba su shiga aljanna kuma ita kanta misali da za a ce a shigar da ita aljanna a wannan shekarun nata wani daɗi za ta ji a cikin aljanna ila lokacin ma an hana ta cin gishiri likita ya hana ta shan siga to me za ta je ta yi aljanna kaga aljanna ba daɗi kenan to sai an mai da ita ta zama matashiya budurwa ba tsohuwa ba sannan sai a shigar da ita aljanna sannan daga cikin ba'ar annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani sahabinsa ba kauye gajere kuma mummuna ana ce mishi zahir zahir ba kauye ne daga kauye yake shigowa idan zai taho kauye sai ya samo irin kayan kauyen nan su tattasai su attarugu su kwai da makamantansu tsarabar ƙauye sai kama annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzala sama idan zai koma garinsa shi zahir din sai shi kuma manzala sama ya ɗibi kayan birni irin su atamfofi da yadudduka da sabulai sai ya bashi to shine sai manzala sama sai ya rika mishi ba'a sai ce inna zahirun badiyatuna wa nahnu hadiruhu yace shi zahir shine ƙauyen mu mu kuma mu ne birnin sa wata rana ya je kasuwa yana siyayya ya kusa haka sai manzo Allah sama sai ya zo ta bayansa sai ya kama shi sai ya rufe mishi ido haka wannan duk ba'a ce yana mutsu mutsu yana mutsu mutsu can sai ya gane annabi sallallahu ne ya ma ya rike shi shi kuma sai ya ƙara matso da jikinsa jikin annabi sallallahu saboda ya samu albarka shine sai manzo sama yake cewa man yashtari hadha al-abd cewa zai sai wannan bawa yashtari yana nufin ai man yunqizuhu wa zai fanshe shi shikenan da ya ji haka ya gane manzal sama ne sai ya ce la wajadtumuni kasidan shi wallahi ba zan yi tsada ba kuwa in dai sai da ni za a yi yadda nake mummunan nan gani ba kauye kuma gani gajere ina ai ba zan yi tsada ba sai manzal sama ya ce innaka walau kunta fi dunya kasidan fa innaka fil akhirati lasta bi kasidin ce in a duniya ba kai tsada ba to a lahira za ka yi tsada kun ga wannan duk ba a ce manzo Allah sama yake masa habbansa sannan ya kama yara ƙanana ƙanin Anas yana da wani tsuntsu sunansa Nughair sai tsuntsun ya mutu idan manzo Allah sama ya ganshi sai ya rika tsokana shi yana masa ba'a sai ya ce ya aba Umayr ma fa'ala Nughair ce ya kai baban Umayr me Nughair ya maka me ya faru da Nughair to kun ga duk wannan ba'a ce saboda haka babu laifi a yi ba'a abinda ake abinda ba a so shine katta yawa sannan na biyu ka ai ba'ar da za ta kasance ta shafi tsokanar mutum a cikin halittarsa Allah ya ma mutum wata irin halitta ta daban sai a rika tsokanar shi da wannan halitta alhali Allah ya halice shi haka tsokanar mutum da halittarsa kamar tsokanar mahalicin ne domin mahalicin shi ya ga damar ya yi haka da shi shi ya ga damar ya gan shi haka to kun ga bai kamata a tsokane shi ba wannan a takaice kenan akwai maganganu da yawa da suka shafi ba'a amma dai wannan shine na so in ƙara bayani akai domin al-Imam al-Ajuri anan kaman ya kore gabaki ɗaya ce ba a yi ko ya ce idan mutum ya zama makarancin alkur'ani to kai ya zama mai ba'a a'a ana ba'a manzon sama yana yi al-Imam Ibn Hajar rahmatullahi alaihi yana cewa al-misahu المزاح مباح إباحة سنة لا إباحة رخصة الإمام ابن حجر يجي بقى حلست كما حلست ما تا سنة دوما من سما يي abinda manzo sama yayi da kansa to ya zama sunna sai ce la ibahata la ibahata rukhsati ba wai sauki bane kawai na garabasa a sunna ce duk abinda manzo sama yake yi yana kuma yi yana masahabbansa to ana da bukatar sa ki yi ma yan uwarki ba'a abinda zaki sa ta ta dan ji dadi ta yi dariya ba laifi bane wannan Allah subhanahu wataala ya taimake mu akwai malamai waɗanda aka san su sun shahara da ba'a tun daga sahabbai akwai sahabban da an san su suna da ba'a sannan a cikin a cikin tabi'ai akwai manya-manyan tabi'ai waɗanda an san su suna da ba'a irin su al-Imam al-A'mash al-Imam al-A'mash Sulaiman ibn Mahran malami ne da aka san shi da ba'a al-Imam Abu Hanifa rahmatullahi alayhi an san shi da ba'a shi ba yana da ba'a wata rana wani ya zo ya tambayi al'imamu abu hanifa ya ce masa ala gafata malam ni ne na tuba kayana na shiga kogi na yi wanka na fito na yi wanki sai na shanya kayana to idan zan yi sallah ina zan fuskanta sai al'imamu abu hanifa ya ce ka fuskanci da ba za a sace maka kayanka ba wannan ba'a ce ko sannan daga cikin ba'a irin ta al'imamu abu hanifa wani mutum ya ce ma matarsa in ta shiga wani gida ta shiga wani ɗaki to ba matar shi bace ita sannan in ta fita daga wani ɗaki to ba matar shi bace ce duk ɗakin da ta shiga to ba matar shi bace shi ke na'an aka aika ma limamu abu hanifa cewa ga wani abin da ga wani abin da wani mutumi ya yi sai limamu abu hanifa ya ce ta shiga masallaci ya ce ya masallaci ba ɗakin kowa bane ɗakin allah ne in ta shiga masallaci aurenta yana nan daram to duk wannan yana ciki to allah ya taimake mu to za mu ci gaba alhamis al-imam al-ajuri rahmatullahi alaihi ya ce ladabi sifa ta biyar daga cikin siffofin makarancin alkur'ani da ake buƙatar ya zama ya siffanta da su la yamdahu nafsahu bima fihi makarancin alkur'ani na Allah baya yaban kansa saboda abin da yake tare da shi ba zai zo yana kuzuzuta kansa ba yana ma kansa kirari saboda Allah ya hana Allah ya ce wala tuzaqu anfusakum huwa alamu biman ittaqa kar ku rika tsarkake kawunan ku Allah shi yafi sanin masu takawa a cikin wanda suka fi takawa a cikin ku sannan ya zargi masu tsarkake kansu ya ce alamtara ilallazina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha wala tuzlamuna fatila Allah ya ce baka ga mutanen da suke tsarkake kawunan su ba suna yaban kansu suna cewa mu mu ne su wani mu mu ne kaza mu mu ne kaza alhali balillahu yuzakki man yasha Allah madaukakin sarki shi shine yake tsarkake wanda ya so in Allah yana son mutum sai ya tsarkake shi amma ba mutum ya tsarkake kanshi ba to kun ga ita ce ka'ida saboda ka duk mutumin da ya karatun alkur'ani kuma karatu na Allah to abinda ake bukata kai ya zama yana yaban kansa fa kaifa bima laysa fihi baya yaban kansa abinda akan abinda ya san yana da shi na siffofi masu daraja to ina ga kuma ya yabi kansa akan abinda ya san bayi da shi duk makarancin alkur'ani in ka haddace izifi 30 aka tambaye ka to izifi 30 zaka ce ka haddace in kin haddace izifi biyu aka tambaye ki izifi nawa kika haddace ki ce biyu shikenan in sura ɗaya kika haddace aka tambaye ki sai ki ce sura ɗaya kika haddace shikenan ita ma kakki faɗi a babin yaban kanki sai dai idan tambaye ki aka yi ko kuma wani dalili ya sa za ki yi bayani to wannan babu laifi sai mutum ya yi bayani amma mutum ya riƙa ai mu ne kaza mu mun san kaza mu muka san kaza to wannan ba ɗabi'a ba ce ta makarancin alƙur'ani na Allah ba ɗabi'a ba ce ta makarancin alƙur'ani wanda yake neman ya je ya haɗu da Allah lami lafiya Allah ya tsare baya yaban kansa akan abin da yake da shi to balle kuma abin da ba yi da shi yaban kai akan abin da mutum yake da shi ma ba a so to ina ga kuma mutum ya yabi kansa akan abin da ba yi da shi ɗabi'a ce ta yahudawa eh Yahudawa suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ce mu mu ne ƴaƴan Allah wal iyazu billah subhanahu wa ta'ala amma yaqulu adh-dhalimuna 'uluwan kabira suna cewa su su ne 'ya'yan Allah wa ahibba'uhu kuma su ne masoyan Allah sai Allah ya ce to falima yu'azzibukum bi dhunubikum in kun ce ku 'ya'yan Allah ne masoyan Allah ne to ai me yasa kuma Allah yake muku azaba da zanubanku in ku 'ya'yansa ne ai bai kamata ya muku azaba ba in ku masoyansa ne bai kamata ya muku azaba falima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ku ba kowa bane face ɗan adam ne daga cikin ɗan adam waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya halitta ya halitta so da haka mai karatun alqur'ani na gaskiya la yamdahu nafsuhu bima fihi fa kaifa bima laysa fihi baya yaban kansa akan abin da yake da shi to ina ga kuma ya yabi kansa akan abin da ya san bayi da shi wala yaghtabu ahadan makarancin alqur'ani baya gulmar wani baya gulma me gulma manzalla sama da kansa ya faɗi ma'anar gulma sahabbai suka tambayi manzon sallama me gulma manzon sama ce zikruka akhaka bima yakra manzalla sama ya ce musu shine mutun ya ambaci dan uwansa da abin da dan uwan nan nasa baya so alhali wannan dan uwan nasa baya nan wani sahabi ya ce ya rasulallahi fa in kana fihi ma aqulu ce ya ma'aikin Allah idan abin da na faɗi yana tare da shi fa kin san wata uwarki ga abin da take yi mara kyau ko abin da ba ta so ne to tun da kika fake ba ki kusa da ita ba ta kusa da ke sai ki buɗe shafinta ki rika cin namanta to wannan gulma kenan kuma ko da wannan abin fa tana da shi shine sai ya ce fa in kana fihi ma taqulu faqad faqad irtabtahu idan mutum ya faɗi abinda dan uwansa yake da shi mara kyau ba a gaban idansa ba kuma tabbas din wannan dan uwan nasa yana da wannan mummunan abin to yayi gulmarsa ya ci namansa wa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu idan kuma abinda aka faɗi ba shi da shi to an mai kage an yi mishi buhutan shi yasa akwai alghibatu akwai albuhtan to amma malamai suka ce gulma ta halasta a wuri uku a wuri shida a wuri shida gulma ta halasta ba gulma bace wani mai hikima cikin malamanmu ya haɗe su a baituta guda biyu yake cewa alqadhu laysa bighibatin fi sittati mutazallimin متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر يتي القدح ليس بغيبة في ستة سوكر ونبالي في بني باقلم بني في ستة أو رارشدة إناسي تورارا متظلم يا هلست إذا متن يجي يكيك آراء كوتو ya kai ƙarar wani gaban alƙali to ya faɗi aibinsa saboda me ai alƙali ba zai iya ganewa ba sai idan an faɗi mai aslu alƙazayya sai an faɗi asalin kes ɗin mai matsala an samo wannan daga me daga hadisin hindu bintu utba radiyallahu anha matar sagiduna abu sufyan radiyallahu anhu mahaifiyar sagiduna muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu ma ta kai ƙaran mijinta abu sufyan wajen ma'aiki sallallahu alaihi sallama ta ce ya rasulallahi inna aba sufyan rajulun shahihu la yuqini ma yaqfini wa ahli fa hal yajuzu li an akhudha min malihi bighairi ilmihi ce ya ma'aikin Allah inna aba sufyan rajulun shahihu ya ma'aikin Allah mijina abu sufyan mutum ne mai ruwa makwado ne la yuqini ma yakfini wa baniya a wata riwaya wa ahli baya bani abin da zai ishe ni ni da iyalaina ƴaƴana idan ya tashi zai bada zai bada abinci idan shinkafa tiya ɗaya za ta isa sai ce sai ya bada rabin tiya ce mai gida ba za ta isa rabin tiya ba za ta isa ba ce ayi kowa ya sha ruwa ba ga ruwa nan ba a ɗibi ruwa a sha to sai ta ce ya halasta idan ya bani abin da ba zai ishe ni ba in shiga sito ɗin shi in ɗiba in ƙara ba tare da ya sani ba to mahallin shahid ta faɗi aibinsa ta siffanta shi da cewa mai innahu rajulun shahihu mutum ne maruwaci a ce ma mutum maruwaci kuma balarabe to balarabe wani zubin gara ka ce mai kafiri da ka ce mai maruwaci saboda balarabe bai gaji ruwa ba shi bai san ruwa ba a duniya ana lissafi ba wanda ya kai balarabe kyauta balarabe ne zai miki kyautar da zai saki kuka ki kasa cewa komai kawai akwai ɗaya daga cikin sarakunan larabawa da aka yi shi bai fushi baya fushi shi kenan sai wasu suka zauna suka yi mitin cewa duk wanda ya sa shi ya fushi to za a ba shi raƙuma guda ɗari shi kenan sai wani mutum ya ce shi shi zai iya sai ya sa shi fushi shi kenan ya shigo fada ba neman izini ana zaune ana fadanci kawai shigo fadar sarki kawai ya wuce masu tsaro kawai ya zo gaban sarki yana zuwa ya tsaya gaban shi kawai ya murtuke fuska ya ce a tazkuru izli hafuka jildu shatin wa izna alaka min jildil ba'iri ce kai ya ce masarki ka tuno lokacin da shimfiɗarka ta fata ta fata akuya ce kake kwana akan fata akuya sannan wa izna alaka min jildil ba'iri sannan takalmanka na fata raƙumi ne sai ya ce azku wala ansa ya ce wallahi ina sana ban manta ba sai ce fa subhanal ladhi a'taka mulkan wa ataka wa 'allamaka al-julus 'ala as-sariri yace tsarki ya tabbatar ma Allah wanda ya baka mulki kawai gabas wa 'allamaka al-julus 'ala as-sariri kuma haka iya zama akan gadan mulki sai ce fa lastu musalliman ma ishtu dahran dahran ala ma'din bi taslim al-amiri shi da ya ce mushi haka sai ya ce alhamdulillahi ala zalika wa subhanahu ce yabo ya tabbata ga Allah kuma Allah ya ƙara ma Allah tsarki ya tabbata ga Allah shine sai ya ce falastu musalliman ma ishtu dahran ala ma'din bi taslimin amiri ya ce wallahi ba zan zo in yi gaisuwar da ake ma sarki ba kai baka isa maka gaisuwar sarauta ba sai ya ce in sallamta fa khairun wa illam tusallim fa khairun cin ka gaishe mu ba komai in baka gaishe mu ba ba komai ye ta dai baito ta yana fusata shi ƙarshe sai bayyana cewa wallahi sai ya ce fajud ya ce to yi mini kyauta fa inni qad azamtu ala al-masiri ce to yi min kyauta yanzu ni zan tafi sai ya ce a bashi dinare dubu ɗaya aka ba shi dinare dubu ɗaya ya ce sai ya sake wani baiti shi ma kuma na zagi sai ya ce ku ƙara mushi baiti da ku ƙara mushi dinare dubu ɗaya sai ya fashe da kuka sai ya ce wallahi ranka ya daɗe ga abin da ya koro ni ga abin da ya kawo ni ga kaji kaji kaji kaji sai ya ce ku ƙara mushi dinare dubu biyu sannan ku ba shi waɗancan raƙuman da ya rasa na kasa fusata ni kun ga ya tashi da dinare nawa dinare dubu hudu da raƙuma ɗari e ma'adubin ziyad kenan to balarabe a siffanta shi a ce masa maruwaci to wallahi wani zubin gara a ce mai kafiri sai ka ce ma balarabe kafiri ya shiru amma ka ce shi maruwaci ne ai sai kun kwashi yan kallo to to ta siffanta shi to shine na farko mutazallim ya halasta idan mutum ya kai ƙara wajen alƙali to ya faɗi aibin wanda ya kai ƙararsa ko da baya wajen to nan ba gulma da shi aka yi ba na ɗaya kenan wa mu'arrifin sannan kin tashi zaki siffanta wata da wata sifa wacce take mummuna amma kuma da ita kaɗai aka santa kaman ki ce gurguwan nan ko kuma mai tafiya a kishingiɗe ko kuma matan nan mai ido ɗaya kin ga ba laifi ba ne ko kuma hijabi kala ɗaya aka santa da shi shi kadai take sawa sai ki ce wannan mai bulin hijabin kullum kullum to ba laifi ba ne saboda ba wata sifar da za a gane ta da ita in ba ita ba to wannan ba gulma da ita kika yi ba sai dai yan a zuciyarki kin faɗa ne don ki more amma in dan kin faɗa ne don a gane ta to ba laifi ba ne sannan na uku wa muhazzir kin san wata mata ba mutuniyar kirki ba ce tana shiga gidajen mata tana haɗa faɗa tana tada fitina to sai kika ga ta shiga gidan wata wadda kuke zuwa makaranta tare da ita to babu laifi ki ce wai kin san wance kin san abin da take ki fita harkarta kakki bata tana shigo miki gida nan muhazzir kina yin gargadi to ba laifi ba na nawa kenan na uku wa mujahirin fisqan haka nan mutumin da shi baya jin kunya ya fasikanci a gaban kowa to idan an ba da labari game da shi ba laifi bane mace ce ba ta da kamun kai ba ta da kamun baki duk abin da ya zo mata za ta faɗi a gaban kowa ba ta jin kunya kowa ba ta jin tsoron Allah ta'ala to ba laifi ba ne don an faɗe ta saboda ta bayyana kanta me take so a mata mutumin da bai rufa ma kanshi asiri ba ana rufa masa kun ga mujahirin fiskan kenan wa mustaftin na biyar ya halasta kina neman fatawa to ya halasta ki faɗi matsalar wata misali sai ki ce mace ce take aikata kaza take aikata kaza amma ba sai kin faɗi sunanta ba amma ke a zuciyarki kin san ita take yi amma kina son ki san hukuncin abin nan ya halasta ko bai halasta ba to ya halasta anan ba gulma bace wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari waje na shida shine kin haɗu da 'yan uwarki kuna son ku je kuma wata nasiha akan wani abu da take mara kyau to babu laifi ku zauna ku faɗi laifinta kafin ku isa domin ku tattauna ai tana kaza tana kaza tana kaza to idan mun je ya za mu fuskance ta wuri nawa kenan shida to waɗannan wajajen shari'ar musulunci ta ware su ba sa cikin gulma ko da an faɗi aibin mutum a nan to ba gulmarsa ba ne to makarancin alkur'ani baya gulma Allah ya raba mu da ita wala ya haƙiru ahadan sannan makarancin alƙur'ani baya walakanta wani baya walakanta wani me walakantawa shine rena shi da ganin cewa shi ba komai bane da cin masa mutunci wala yasubbu ahadan sannan makarancin alƙur'ani baya zagin kowa bai zagin kowa wala yabghi ala ahadin sannan baya zalunta wani albaghi shine zalunci to baya yi wala yahsuduhu sannan kuma baya hasada me hasada hasada shine tamanni zawalin ni'mati min al-ghayb mutun ya fatan ni'imar da Allah ya ma wani ta tafi ni'imar nan za ta iya zama kala biyu akwai an-ni'matul mawjuda akwai an-ni'matul marjuwa an-ni'matul mawjuda ga ni'imar ta zo ya sai mota shi ina ma ta kone ya sai mota ina ma a sace ya sai mota Allah ya sa ina ma ya bi hanyar Kano ya kulun kulun kubra motar ta fita ta lalace ko da shi dai ya fita ba komai hassada ƙyashi kun ga wannan ni'matu hasadun ni'matil mawjuda kenan akwai hasadun ni'matil marjuwa ana ganin wane zai iya samun wani alkhairi sai mutum ya rika masa fata a zuciya Allah ya sa kai ya samu shi mai hassada shi ba zai ci gaba ba kuma kullun cikin ciwon zuciya yake da bakin ciki da damuwa sannan kuma duk lokacin da yake hassadan nan ai bahaushe ma cewa ya hassada ga mai rabo taki sannan tuntuni laraba suna cewa alhasid jahil لأنه لم يرضى بما, رب بما قسم الرب الواحد me yin hasada to yana ja da Allah ne domin Allah ya rabo ya ce bai da shi ba malamanmu suna cewa idan mutum yana ma wani hasada ga Allah da ya ba wancan to kaga shi bai cancanta a bashi ba ke yi mana kana jin wane ka a bashi kaza to kai ma ka a baka kenan domin da mai kafi shi hancin ka ɗaya mai kofa biyu in kai hanci uku matsala kake da ita duk wanda yake da hanci mai kofa uku matsala ce idanuwa biyu kake da su shi ma idanuwa biyu yake da su duk wanda idanuwansa suka zama uku matsala ko ba matsala ba ce a ce idanuwan mutum guda uku ne hannuwa biyu yake da su ke ma kina da hannuwa guda biyu to me bambancin ku an bashi amma mutum yana jin cewa za a bashi to ke ma ya za a baki wani mutum bai cancanta a bashi ba kenan shi ba shi yasa Allah ta'ala ce was'alullaha min fadlihi kawai mutum ya nemi falala Allah daga Allah ni'ima ta Allah ce shi yake raba ta ya ba da ita yadda ya ba wanda yake so ya ba wanda ya ga dama a lokacin da ya ga dama kuma shi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun Allah in zai abun shi ba a tambayar sa in yayi ba a tambaye shi malikul muluki idza qadar la tas'alanna 'anis sabab Allah ta'ala idan yayi abun sa ba wanda zai ce masa dan me shi yayi kayan shi to kun ga baya hassada akwai hassada da ma'ana ta shari'a akwai hassada da ma'ana ta lugha akwai hassada ta shari'a wadda ta halasta ita ce wacce ita ce algibta ki ga wata da wata ni'ima ki ce ke ma Allah ya baki irinta ita ma kuma abu biyu aka ce a yi a ilimi da dukiya ilimi mai amfani da dukiya mai amfani mutum ya ga wani mai dukiya yana amfani da dukiyan nan yadda Allah ke so yanzu kamar yadda ake shiga azumin nan sai a ce ya aje tirela biyar ta shinkafa tirela biyar ta siga tirela biyar ta gero kawai yana ta raba ma talakawa sai ki ce ko ni ma Allah Allah ka bani irin dukiyar wani ko Allah ka bani irin dukiyar wanci ni ma in yi abin da take yi to nan ya halasta ko ki ga wata malama mai ilimi mai karantarwa sannan tana aiki da abin da take karantarwa daidai gwaggwado to ya halasta ki ce Allah ba ni Allah ka bani irin ilimin wanci ni ma in yi irin abin da wance take yi to ba laifi bane amma mutum ya ji a ransa cewa wane malami ne ya dawo ya zama jahili ko kuma ya haukace mai hassada mai hassada yana kai wa matsayin har kashe mahsudinsa zai me yasa malamanmu suke tattauna akan al'ainu al'ain kambun baka ya kama da hassada shi ciwo ne a cikin zuciya kambin baka mutum zai ga Allah ya ma wani wata ni'ima sai abin ya burge shi bayan ya burge shi sai kuma ya je yana jin haushin abin to da zarar ya ji haushin wannan abin idan ba a yi addu'a ba to sai abin ya fara lalacewa kun ga ashe mai shi yasa malamai suke cewa al'ain wal hasid yattafiqan wa yaftariqan da mai hassada da mai kambun baka sukan haɗu a wani wajen sannan kuma sukan rabu a wani wajen sun yi ittifaki amin sun yi ittifaki akan kowannen su yana kin ya gani imar da Allah ya ma wani yana ki sun yi ittifaki a nan sannan sun yi ittifaki akan natija sakamakon kowannen su bai ki abin da wannan yake tare da shi ya lalace ba to amma bambancin na mai hassada da na mai kambun baka shi mai kambun baka kin kawai sai ya sa abin ya lalace shi ko mai hassada dan yaƙi ba dole bane abin ya lalace amma zai iya amfani da kila wasu da barbaru ya bi hanyoyi domin ya ga ya lalata wannan ni'imar da Allah ya mawani yan uwa ku roki Allah Allah ya raba mu da hassada mummunan ciwo ne in Allah ya jarabu mutum da shi to kullun cikin bakin ciki yake kuma ba za a daina yin abin da ake yi ba so daga mutum ya yadda Allah ne mai rabawa Allah ne mai badawa sannan kuma Allah yana badawa a lokacin da ya ga dama kuma yana ba wanda ya ga dama sannan ba a matsa ma Allah ya abin da bai ga dama ya yi ba shi kenan idan mutum ya sa ma kanshi wannan a zuciyarsa ba zai rika hassada ba wala yusi'u dhanna bi ahadin sannan kuma makarancin alqur'ani baya muna nama wani zato baya muna nama wani zato ai Allah madaukakin sarki ya hana min zato mummuna ya ayyuhal ladina amanu shanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm ya ku waɗanda kuka yi imani ku bar wani sashin zato ku bar zato domin sashin zato zinubi ne shine shi kuma bahaushe sai ya hada nashi ya ce azzannu zambun walau kana haqqan ma ya tashi sai ce walau kana haqqun kaga daga ji ba larabci bane wannan wai zato zunubi ne ko da gaskiya ne a'a akwai zaton da yake na gaskiya ana son zaton alkhairi amma zato mummuna ba a so Allah shi kyauta as-sadis sifa ta shida قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن ما كرنشن قرآني قد جعل القرآن والسنة والفقه يا سنع القرآن دا سنة دا فقه دليله زما سوني ما سمس جاغورا إلى كل خلق حسن زوا ga kowace kyakkyawar ɗabi'a idan ya tashi yana neman kyakkyawar ɗabi'ar da yake sanya ɗabi'antu da ita to sai ya duba ƙur'ani idan ya tashi yana duba abin nan kyakkyawar ɗabi'ar da yake sanya ɗabi'anti da ita sai ya duba sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alkur'ani da sunna kuma dukkaninsu dama abu ɗaya ne wannan dunkulallen bayani ne wannan shi kuma sai ya bayyana wancan bayani sunna ita ce almubayyina shi kuma alkur'ani shine albayan alkur'anu bayanun was sunnatu mubayyinatun lahu alƙur'ani bayani ne ita kuma sunna ita ce ta ƙara fayyace shi ta fito da shi fili shi ya sa wasu alarammomi tabi'ai suka shiga wajen nana isha radiyallahu anha domin su mata tambaya ɗaya ya ce ma ɗaya ya raka shi to shi ne da suka tafi shi ne sai yake tambayar nana isha yake cewa ya ɗabi'un annabi su sama suke sai nana isha sai ta ce a kai ba alaramma ba ne ta ce ni alaramma ne mana sai ta ce kana hulukuhul ƙur'ana ya ce ai ɗabi'unsa ƙur'ani in dai ka karanta alƙur'ani to za ka san ɗabi'un annabi sallama wal fiqha fahimta fahimta a cikin addini shine ake ce shine ake ce masa fiqh fahimta a cikin addini shine ake ce masa fiqh mutum ya fahimci alƙur'ani ya fahimci sunna to ya zama faqih ya zama faƙihun mai fiƙihu kenan mai fahimta ke to kyawawan ɗabi'unsa yakan ciro su daga alƙur'ani da sunna da kuma fiƙihu wato abin da ya fahimta daga alƙur'ani da sunna as-sabi'u sifa ta bakwai yakunu hafizan li jami'i jawarihi amma nuhiya anhu makarancin alƙur'ani yana zama hafizan mai tsarewa li jami'i jawarihi dukkan gaɓoɓinsa amma nuhiya anhu a game da duk abin da aka hana duk abin da aka hana da wata gaba to yana hannuwa misali Allah madaukakin sarki ya ce qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum sannan kuma ya ce qul lil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna anan mun samu abu biyu ka kallon abin da aka ga dama maza ko mata idanuwa suna da ƙa'ida suna da dokoki sannan al'aura ita ma tana da dokoki to nan mun samu abu biyu duk abin da Allah subhanahu ta'ala ya hana a yi da ido to a hannu duk abin da Allah ya hana a yi da al'aura to mutum ya hannu duk abin da aka hana wata gaba ta aikata to kai manzala sun ce al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi yanzu nan mun sake samun biyu mun samu hannu mun samu kuma harshe musulmi shine wanda musulmai suka kubuta baya cutar da su da hannunsa sannan baya cutar da su da harshensa baya ɗauke musu abin da ba nashi ba alhali nasi ne sannan baya dukansu da hannunsa a inda bai cancanta a yi dukan ba sannan baya zaginsu baya cin musu mutunci da bakinsa harshensa kowace gaba ai shi yasa manzon Allah ne ce kullu sulama min ibni adam alaihi sadaqatu duk wata gaba dan adam yana da gabobi guda 360 a jikinsa gaba ɗai ɗai ɗai ɗai guda 360 to kowace gaba mutum zai iya yin wani aikin alkhairi da ita a kishiyar haka kuma me zai iya yin aikin banna da ita to makarancin alkur'ani ana tsammanin sai zama ya tsara gabobinsa gabaki ɗaya a game da dukkan abin da aka hana shi إما شام شا بعلم وإن قعد قعد بعلم makarancin alkur'ani in zai yi tafiya tafiyan masu ilimi yake domin Allah ya faɗi yadda za a yi tafiya ko wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqa al arda wa lan tablugha al jibala tula Allah ta'ala ce wala tamshi fil ardi marha kada mutum ya rika tafiya yana takama a ban kasa innaka lan takhriqal ard duk takamar mutum ba zai iya keta kasa ya fasa ta ba ta fashi ko kun taba ganin wani yana tafiya saboda karfin sa ya keta kasa ba shi sannan walan tablughal jibala tula duk tsawon mutum ba zai kai tsawon tsawon tsawon dutse ba ko akwai shi ba wanda zai kai tsawon dutse to dan me mutum zai yi abin nan sannan ya ce wa ibadur rahmani alladhina yamshuna ala al-ardi hawnan bayin Allah mai rahama in suna tafiya suna tafiya da natsuwa in suna tafiya suna tafiya da natsuwa to kun ga duk wannan kenan in masha masha bi ilmi idan zai yi tafiya yana tafiya da ilimi ne wa in qa'ada qa'ada bi ilm in kuma zai zauna zai zauna da ilimi domin shi kanshi zama yana da dokoki ai manzo Allah ta sama ya faɗi irin zaman da ya kamata musulmi ya yi kuma ya hana musulmi wasu nau'ukan zama daga ciki akwai ihtimalu samma'i akwai ihtiba'ur rajul bi thawbil wahid ko duka an kawo su ne khashyata iktishafi awrati saboda musulmi ka al'aurarsa ta bude ta bayyana sai aka hana shi wani irin zama ko da namiji ne an hana shi ba a yadda musulmi kawai shi ke ne ya zo ya sa riga sai ya zo ya zauna ba wando ba kuma ya zauna ya irin zaman 'yan kaciya ba a yadda ba ba wannan sannan ba a yadda da irin ɗaurin nan da ake ma yara ko ɗaurin alhazai ba ko mutum ya zo ya zauna alhali babu wani abu a cikinsa to kun ga duk wannan nau'in zaman an hana sannan an hana mutum ya zo ya tarar da mutane guda biyu suna zaune sai ya shiga tsakiyarsu a tafiya an hana a zama an hana sai dai idan ya nemi izininsu in ya nemi izininsu ya ce da Allah zai dan zauna su matsa masa to babu laifi a nan idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahi Allah lakum idza qila inshuzu fanshuzu to ita ce ka'ida in masha masha bi ilmin wa in qa'ada qa'ada bi ilmin idan zai zauna idan zai yi tafiya tafiya ta masu ilimi yake idan zai zauna zaman ilimi yake الثامن صفة شدة تتقص لا يجهل وإن جهل عليه حلما لا يجهل بايا ووتا لفظ الجهل على رتينا زوا بمعنى ضد العلم كيشير إلمي إن أكتش جهل فلان أي لم يعلم وانا يا جاهل كذا تو أنا نفهم بيسنش بكينا سنعنا توا جهل فلان أنا نفهم مي أي غضبا lam yahlam lam yahlum lam yahlam bai yi hakuri ba to anan wanne yake nufi yana nufin wauta kishiyar hakuri eh shine wancan balaraban yake cewa la in kuntu muhtajan ila alhilmi innani ila aljahli fi ba'd alahayin ahwaju ولي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مصرج وما كنت أرضى الجهل خدنا وصاحبا ولكنني أرضى به حين أخرج تكون قال الجهل نن ينا نفهم مي ينا نفهم موتا ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا تجاهلت حتى قيل إني جاهل ko ya ce wai da ya ga wauta ta yaɗu a tsakanin mutane shi ma sai ya rika yin wauta har shi ma aka ce mai wauta ne shi sannan can wancan ya sake cewa ala Allah ya jahalan ahadun alaina fa najhala fawqa jahlil jahilina kada wani ya sake ce zai mana wauta in ya mana wauta mu ma za mu wauta ga masu wauta to dama a jahiliya yake kaga babu mamaki mun gane to shine la yajhalu baya wauta wa in juhila alaihi haluma idan wani ya masa wauta sai ya haƙuri abinda ake bukata ke ai can me Allah ya ce وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلاما إن وتتزو تيمك ووتا تيمك شريري تا تنسيكي كالي تا domin kakku zama ɗaya kare ya ma mutum haushi shi ma mutum sai ya goye ce wuhuhu to an samu me an samu kalbani mana kare ya haushi sai kare ya amsa masa an samu me an samu karnuka guda biyu matsala ta zo amma idan kare ya zo yema mutum haushi kawai sai mutum ya tsaya cak ko ya ci gaba da tafiya shi ba abin da zai miki amma ya yi hauka ke ma kin yi hauka shi kenan in ba a yi wasa ba sai ya zama mai ya fi ki ƙarfi to ba a son wauta makarancin alkur'ani ana son idan wani ya mushi wauta ya yi haƙuri sayyiduna isa alaihi salam yana cewa ihtamil min as-safihi wahidatan tarbah bihi ashra ce idan wawa ya zo ya maki wauta so ɗaya ki yi haƙuri ma ke kuma sai ki ci riba da shi so goma idan wata ta zo ta yi miki wauta kika ƙyale ta baki kula ta ba to sai an samu mutum goma sun zo sun baki kariya yi ko Allah ya turo mata wasu masu wauta irin ta sai su zo sai su yi sai su yi wauta amma idan mutum shi da kanshi ya zo ya ce zai rama ma kanshi wani ya yi wauta shi ma ya wauta to sun zama masu wauta biyu ke wala ya zulimu sannan makaranci alkwani bai zalunci bai zalunta wani baya ɗaukar haƙƙin da ba nashi bai mai da shi nashi wa in zulima afa in kuma aka zalunce shi sai ya yafe don Allah ku kalli waɗannan ɗabi'un da za mu fitar da su daga cikin littafi mu sa su a aiki za a zauna lafiya domin duniya tana zaman lafiya ne idan aka zama ana da kyawawan ɗabi'u idan kika ji ana firan makwabta cewa suna kaza suna kaza suna zaman lafiya to masu kyawawan ɗabi'u ne haka ne ko ba haka ba ne idan aka ce miji da mata suna zaman lafiya a gida to suna da kyawawan ɗabi'u ne idan aka ce kishiyoyi suna zaman lafiya a gidan mijinsa a ƙarƙashin mijinsa ɗaya to suna zaman lafiya to kyawawan ɗabi'u suke da su so daga Allah ya gina duniyan nan akan kyawawan ɗabi'u ne yan uwa in akwai kyawawan ɗabi'u to ba za a samu fitina ba yanzu mutumin da zai zo ya sace wani ya kai shi daji wal iyazu billah a zo ana ciniki kamar yadda ake cinikin akuya ai sai da ɗabi'arsa ta lalace sannan ya wannan ɗabi'a in ta lalace ba abin da mutum ba zai yi ba ina jin kwana nawa da suka wuce nake karantawa wai a wata jiha a cikin jihohin america ina jin bambanta ba ma kamar fa new york ne wai wani restaurant ɗakin sai da abinci sun kai ƙara kotu cewa suna sai da naman mutum farfesu farfesun naman mutum wai shine wasu suka kai su ƙara cewa ba su yadda da wannan ba to da suka kai su ƙara shine su kuma sai suka ɗaga ƙara to da suka ɗaga ƙara wai yanzu kotu a amerika ta ba su damar cewa su ci gaba da dafa naman ɗan adam ɗin nan suna saidawa domin suna siyar ma da mutumin da ya zo yake so ne kar su siyar ma da wani sai idan mutum ya ce shi naman mutum yake son ya ci sannan sharaɗi na biyu da aka ba su shine kasi sake su yanka wani mutum sai wanda da zai mutu yi wasiya cewa a kai gawo shi wajensu don Allah akwai yan adam a nan kunga shi ne wannan shi sa irin yan gayi gayin nan masu cin naman gwangwani ai ta kawo muku nama daga kasashen waje kuna na haka kuna na haka kuna na to ku ba hankali ko kasashen waje na jeni ba na yadda da ciye-ciyen gwangwani-gwangwanin nan a kawo abu na fili na Allah da annabi ina gani ido na gani alal aƙalla ya akwai naman alade ko naman biri ko naman jaki kawai shi ke na a kama mutum naman jaki shi ke ne ta ci yana marza ido ya ji magi da gishiri so da haka kaga shine wannan so da haka idan ɗabi'u suka lalace ba abin da ɗan adam ba zai yi ba shi yasa manzala sama ya karantar da mu ɗabi'a ya karantar da mu addu'a afwan ko madubi kika kalla ku an ce mata a cikin awannin ku 24 an ce awa 20 na karewa a madubi ne haka ne haka wani mai nazari ya ce an ce an ce an ce an ce wai an ce mata awanninsa ashirin da hudu to awa ashirin to a madubi yake karewa sai na ce to ba su bacci to ko madubi kika kalla haka manzalla sama sai da ya karantar da mu addu'ar da za mu yi ta kyawawan ɗabi'u Allahumma kama hassanta halki fa hassin khuluqi ko Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah kaman yadda ka kyautata halittata to ya Allah ka kyautata ɗabi'ata mutum ɗabi'a shi ta kyautata shi kenan Allah shirye mu yaqzimu ghayzahu makarancin alqur'ani yana shanya hushinsa ba a fusata shi ta kufula kaman maciji a'a idan aka fusata shi ko da ba a ce kai a yi fushi ba al'imamu shafi ana ruwaitowa daga gare shi yana cewa manistu guzi ba falam ya gudab fahuwa himaru amma wa manistu sbira falam ya sbir fahuwa kalbun idan aka ɓata wa mutum rai sai ran shi bai ɓaci ba to ya zama jaki so daga fushi ba laifi ba ne amma idan aka haƙurtar da mutum aka ba shi haƙuri aka ce ya jure sai ya ƙi haƙura ya ƙi juriya to nan kuma ya zama kare kun ga dukkaninsu munanan ɗabi'u ne munanan halittu ne Allah ya raba mu da su da zama su li yughdi rabbahu zai shanya fushinsa ne dan ya sa ubangijinsa ya yarda da shi eh domin mutumin da ya mutumin da ya shanya fushinsa alhali yana da ikon ya zartar da abin da hushinsa ya sa shi ya yi to shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawarin zai masa gafara mun gane? attasi'u sifa ta tara ya kunu mutawazi'an makarancin alkur'ani yana zama mai tawalu mai tawazu tawazu shine kaskantar da kai da rashin girmama kai da rashin ganin fifikon wani akan kaga kafu wani shine tawadu a lokacin da in aka ma mutum nasiha zai karbi nasiha tawadu ne in ya kuskure aka ce masa kaza kuskure ne ya karbi kuskurensa idza qila lahu alhaqqu qabilahu idan aka faɗa masa gaskiya sai ya karbi gaskiyar nan min sagirin aw kabirin daga babba ko karami daga karami ko babba alama ce ta tawadu idan aka yi ma mutum nasiha aka faɗa masa gaskiya sai ya ansa ko ƙarami ya miki nasiha to ki ansa ko ki ce ƙarama ta miki nasiha ba za ki ce ke ni sannu mamata ko sannu uwata ba za ta zama uwarki ba amma kuma za ta iya gaya miki gaskiya ‘yar mace ba za ta iya zama uwarta ba amma za ta iya zama mai faɗa mata gaskiya ke kuma idan ‘yarki ta miki nasiha kika ki ansa to kin zo mutakabbira idan wadda bata kai ki ba ta miki nasiha kika ki karban nasiharta to kin zo mutakabbira kin shiga girman kai a'a me tawadu'u makarancin alqur'ani na gaskiya in qila lahu alhaqqu qabilahu min saghirin aw kabir in aka faɗa masa gaskiya sai ya karbi gaskiyar nan daga karami ko babba karami ne ya faɗa masa gaskiya zai ansa babba ne ya faɗa masa gaskiya zai karba amma mutumin da za a faɗa masa gaskiya ya je yana kufula ko yana jin cewa wane ne zai faɗa min ko wane ne zai min kaza kai akwai girman kan da yake kai mutum ya rika jin ma na sama da shi ba zai faɗa mai gaskiya ba shi ya wuce haka ana samu a ƴaƴa a gida yaro ya kai wani mataki ya ji baban shi ba zai mai faɗa ba mamar shi bata isa ta mata faɗa ba mamarta ta ba za ta mata faɗa ba babanta ba zai mata faɗa ba ita ta wuce nan ita ce za a zo ana ma haka ƙila Allah ba ta dukiya ko ya ba shi dukiya ƙila Allah ba shi ilimi ko ya ba ta ilimi a ba wanda ba za a iya faɗa mishi gaskiya ba kuma duk wanda ya ji cewa ba za a faɗa mishi gaskiya ba to halakakke ne shi domin babu ma'asumi kuma gata ne a rayuwa wallahi mutum ya zama yana da waɗanda za su riƙa kiran shi suna ce masa abin da yake ba daidai ba ne kun ga a ƙyala mutum a zira mishi ido ba yi da wanda zai faɗa mishi to wallahi sai dai Allah ya ci fitar da mutum shi yasa za ku ga magabatanmu sukan shiga damuwa idan suka ga su kaɗai suka rage a unguwa a matsayin dattawa i in mutum ya fahimci shi kaɗai ne mai faɗa a ji to damuwa yake shiga amma in yana ganin akwai na sama da shi waɗanda su ma za su iya kiransa wata rana su ce wani abin da kake yi ba daidai ba ne ka gyara to sai mutum yana yana ce rahama ke ba amma ranar da ya koma shi kadai ake jin maganarsa shi kadai zai faɗi a ji to wallahi mutum in ba shi in ba Allah ya masa gamdakatar ba to sai ya halaka so daga Allah ka sa mu zama muna da waɗanda za su rika faɗa mana kuma Allah ka sa idan mun sun faɗa mana mu bi mu ji kuma mu yadda kan mu ji damuwa a ranmu amma mutum ya koma bayi da wanda zai faɗa mishi kuka ya kamata mutum ya riƙa yi ce lokaci ya yi ko to mu karanta al'ashirin nan sai mu tsaya al'ashiru sifa ta goma ya tsulubin rif'ata min Allah azza wajen in yana neman ɗaukaka a wajen Allah yake nema la min al ba daga wajen ababen halitta ba Allah shi ne mai ɗaukaka wanda yake so so daga idan mutum yana ban kana yuridu al'izzata fa innal izzata lillahi jami'a duk wanda yake son ɗaukaka da buwaya to a wajen Allah suke ya nemi ɗaukaka da buwaya a wajen Allah kai ya nema wajen mutane ba wani wanda yake da ɗaukaka a cikin mutane in duk mutanen duniyan nan za su haɗu su ce sun sai sun ɗaukaka mutum in Allah bai ɗaukaka shi ba zai ɗaukaku ba idan kuma suka yi ittifaki akan sai sun kaskantar da shi idan ba Allah ya niyyar kaskantar da shi ba to ba zai kaskantu ba Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka mu da ɗaukakawarsa Allah ka sa kada mu nemi ɗaukaka a wajen ababen halitta irin mu ƴan uwanmu Allah ka gafarta mana kurakuranmu kuma kamar yadda muke gani yau muna ranar 25 ga watan sha'aba saboda haka wata mai zuwa zai faɗo mana a cikin azumi saboda haka zai zama babu karatu kenan na ramadan majalisi na ramadan to ba za a yi shi ba sakamakon azumi muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu allah ya kai mu ramadan lafi lafiya sannan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu Ramadan muna cike da imani kuma muna cikin musulunci sannan Allah ya ba mu ikon azumce wannan wata sannan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin bayinsa waɗanda zai yanta su a cikin wannan wata mai alfarma Allah ya ba mu ikon karanta littafinsa mai ta karanta muna saukewa muna dawowa muna ƙara saukewa kuma muna samun ladaddakin da Allah maɗaukakin sarki ya tanada ga makaranta littafinsa musamman kuma a watan Ramadan mai tsarki. watan Ramadan mai albarka. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu daga yin da na sani, ya tsare mu daga talalabiya. Allah madaukakin sarki kada ya sa mu cikin waɗannan mutane guda uku da mala'ika Jibril ya zo ya addu'a cewa Allah ya murza hancinsa a cikin wuta. Ɗaya daga cikinsu shine wanda ya rayu da iyayensa har suka tsufa amma bai yi aikin alherin da zai shiga aljanna ta sanadiyarsu ba. Mala'ika Jibril ya addu'a annabi sama ya ce amin shin addu'a ce ba za a ansa ba kike zato ko ko wanda ya ce amin din ba za a karba amin din shi ba mala'ika jibril ya addu'a manzon sama ya ce amin wacce ce za ta faɗi ƙasa banza addu'an mala'ika jibril ko amin din manzon Allah su salama shugaban mala'iku ya addu'a shugaban halitta ga baki ɗaya har da mala'ikun ya fi su manzon Allah su salama ba a yi ba kamar ka ba kuma ba za a yi ba shi kuma ya ce amin wannan addu'a za ta faɗi ƙasa banza mu kula da iyayenmu na biyu mala'ika jibril ya addu'a ya ce duk mutumin da ramadanu ya zo ɗaya ga wata biyu ga wata uku ga wata har aka ga watan shawwal na sallah amma bai aikata abin da allah subhanahu wata'ala zai fitar da shi daga wuta ba to ya allah bai tserar da shi daga wuta ya shigar da shi aljanna to allah ya murza hancin shi a cikin wuta mala'ika jibril ya wannan addu'ar annabi sallama ya ce amin wannan addu'a za ta faɗi ƙasa banza? amin za ta faɗi ƙasa banza duka ba za su faɗi ƙasa banza ba na uku mala'ika jibrilu alaihi salam ya ce duk wanda ya aka kira sunan ka bai ma salati ba shi ma allah maɗaukakin sarki ya sa ka a wuta kina ji aka ce muhammadun baki ce sallallahu alaihi sallama ba to addu'a za ta faɗi ƙasa banza ba za ta faɗi ƙasa banza ba amin ɗin manzon sama ba za ta faɗi ƙasa banza ba to Allah kada ka sa mu ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku Allah ka sa mu zama kishiyoyinsu ka sa mu shiga aljanna saboda iyayenmu ka sa mu shiga aljanna saboda ramadan ka sa mu shiga aljanna saboda salatin manzanka sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya albarka a cikin rayuwarmu ya ƙara mana albarka Allah ya shirye mu ya shirye zurriyar mu ya tsare mu daga fitinin duniya ya ba mu zaman lafiya a cikin kasar mu mu yi amfani da wannan dama ta watan Ramadan yan uwa duk lokacin da muka sha ruwa to mu yi ma kasar mu addu'a yi ma kasar nan addu'a wajibi mutane na kwana cikin firgici su tashi cikin firgici yanzu nan nan da Kaduna in mutum zai tafi sai a ta masa alhini sai an ga ya dawo balle a ce zai karasa Abuja akwai garuruwan da yanzu an daina zuwansu kana da 'yan uwa ba za ka iya kai musu ziyara ba in ka buga waya su ce don Allah ka zo za ka ja musu in kai ka tsira kana tafiya za a je gidansu a ce to wani an gan shi ya zo da mota ku kawo ko kuma a ɗauke mutum ɗaya to haka muka koma a wannan ƙasa so da ka mai ta addu'a don Allah duk lokacin da muka sha ruwa addu'ar mai azumi tana cin addu'o'i karɓaɓɓu a wajen Allah mu ɗaga hannu mu yi addu'a in mun yi sallolin dare tarawihi mu yi addu'a a cikin alƙunutunmu cewa Allah ka ba mu zaman lafiya a cikin ƙasar nan tamu yara 'yan ƙanana waɗannan 'yan mala'ikun Allah da ba su da zunubi to mu riƙa roƙon mu riƙa roƙon su mu riƙa sa su suna maka sannan addu'a duk lokacin da kike karantar da yara ko 'ya'yanki ki ce dan Allah su riƙa maka sannan addu'a Allah ya sa mu zauna lafiya fitannin da ake shirya ma ƙasar nan Allah ya kawar mana wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an rubuto tambayoyi amma ba a ban da wuri ba bari mu gani zan duba su sai in tantance sai in karanta da kaina To, wannan tambayar ta farko zan karanta ta duk da ba ta da munasaba da karatun mu amma dama an ce ba laifi a rika rubutowa. Take cewa Assalamu alaikum malam don Allah mutum ne suka rabu da matarsa ya sake ta saki ɗaya sai iyayenta suka kwashe kayanta ta koma gidansu. To malam kyautata wadda aka ce mutum ya yi ma matarsa in sun rabu sai ya yi mata da shi sai ya kai mata gidansu har ta yi idda ko yaya zai yi na farko dai iyayen sun saba ma Allah sabo babba malamin mu Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa yace za su iya kafarta yace Allah da yace ai sallah shi yace la tukhrijuhunna min buyutihinna Allah da yace ai sallah kuma shine yace ka a fitar da mata in an sake su daga gidajensu duk lokacin da aka saki mace sakin da yake na kome to haƙinta ne a batta a ɗakinta ta je ta yi idda a ɗakinta shi mijin ko da ɗaki ɗaya suke da shi gidan haya to ya tafi ya je in yana cikin fushin shi ya tafi ya je ya koma ɗakin abokanai ya kwana amma ɗaki na ta yi wannan iddar da za ta yi a ɗakinta za ta yi haramun ne babban haram a fitar da ita ko shi ya ce mata ta fitan mai daga gida ko iyayenta su zo su ce ai kina da gidan ubanki su kwashe kaya wallahi haramun ne kuma sai a riƙa wa'azi kan wannan saban Allah ne babba to su sun saba ma Allah to da suka yi wannan shi kuma kai shi ma ya saba ma Allah abin da ke kan shi na haƙƙin ta ya bata ko da tana gidansu ya riƙa kai mata amma abin da ba wajibi ba shi ba wajibi ba ne shi ne mutu'a me mutu'a ومتعهن على المسيء قدره وعلى المقتر قدره متاع قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقي me ake nufi da mut'a shine ranar da suka rabu in ba zai dawo da ita ba iddata ta ƙare to shari'a ta umarce shi gwaggwadon abin da yake da shi ya ɗauko wani abu na nuna mata cewa zaman da suka yi ba zaman banza suka yi ba ya ba ta kyauta larabawa ai na faɗa muku ɗazi kyauta gare su ko idan mutum ya saki matar shi ta gama idda ba zai dawo da ita ba to kawai sai ya ɗauko makullin mota sai ya bata shine shine wa mati'uhunna din ai Allah ya ce alal musi'i qadaruhu wanda yake da yalwa yayi abin da zai iya yi wa alal muqtiri qadaruhu wanda kuma yake da talauci shi ma yayi abin da zai iya yi mata'an bil ma'ruf ana son a kyautata musu a musu da ajiyar da mata daɗi waɗanda aka sake su bil ma'ruf abinda aka saba da shi a shari'a kuma aka saba da shi a hankali aka saba da shi al'ada kamar mu yanzu misali ta gama iddata ba zai dawo da ita ba to ranar da za su rabu din nan iddata ta ƙare shikenan sai ya samu atamfofi kamar guda uku yan dubu biyar biyar da yan dubu takwas takwas sai ya bata ya ce gashi shine mana kuma Allah ta'ala a irin a wannan wajen fa ku cewa wala tansawul fadla bainakum kak ku manta da falalar da ke tsakaninku an zauna an yi zaman aure kila ma akwai yaya shikenan sai kuma ana zage zage har da watso kaya to ita kar ta fita shi kuma kai ya watso mata kaya wallahin aka bi shari'ar musulunci ba karamin dadi ake ji ba to amma sai shedanin mutane da shedanin aljanu sai su zo sai su haɗe kai sai su ce ai tana da gidan ubanta sai a haɗa a ta tsiya sau da ka su sun saba ma Allah to shi kai ya biya musu da haƙƙinta ɗin da na ciyarwa to ya je ya kai mata gidansu duk da akwai malaman da suke cewa idan ta fita daga gidansa to shi kinan ta sarayar da haƙƙinta to duk da haka ya bada shi ne ba komai nan tambayar rabon gado ce wai malam mutum ne ya rasu ba yi da ɗa ba shi da mata da gaske ne uwa da uba kaɗai za su ci sa ko yana da li'abbai da li'ummai da shaƙiƙai ƙwarai da gaske mana ga baba ai baba sarki ne yanzu da ta mutum nan ba ta da ɗa ba ta da miji ba faɗi miji ba ko ba ta da miji ba ta da ɗa ba ta da miji amma tana da baba tana da mama tana da ‘yan uwa ko shaƙiƙai ne uwa ɗaya uba ɗaya ko li abai uba ɗaya kawai ko li ummai uwa ɗaya kawai to uba ya kori duka waɗannan ‘yan uwan ko sisi ba su da shi sau da idan an tashi sai a kasa dukiyar gida uku sai a ba mamar kashi ɗaya ita shi kuma baban sai ya ɗauka shi biyu duka in aka dawo sai ya ce to ku ku zo ‘ya'yana sai ɗan sassan musu amma dai a shari'a ba su da ko sisi mun gane haka ne da gaske ne salam wa alaikum salam Allah ya gafarta malam don Allah ya matsayin sallolin wacce ta yi planning ta zarar iyali kuma ta kasance a kodayaushe cikin jini take da ya ɗaure da ya ɗaure ya ɗore kenan ba ɗaure ba ya ɗore kwana bakwai ko uku sai ya dawo ko da ya ɗauke kwana bakwai ko kwana uku sai ya dawo ta yi ne don ra'ayin kanta ba ta da ba ta da wata matsalar da ta da ta yi family planning ɗin to na farko dai family planning ba haramun ba ne ya halasta amma abin da malamai suke faɗa shine abu hanyar da za ta zama ta tsare lafiya ki zo ki abin da zai ja miki kuma rashin lafiya a nan gaba wannan alluran da kuke zuwa ana muku da, da magani da ake sha suna da matsaloli likitoci suna magana kansu to in an tabbatar da ba wata matsala kika je kika yi babban matsalar da ake samu ita ce al'adar mace ta rikici to malamai mu na wannan zamanin sun kasu gida biyu wasu suka ce matukar tana cikin jinin nan to ba ta da sallah ba ta da azumi kaga wannan sun zafafa amma malamai na biyu sai suka ce ta tuno yanzu ta zama mustahaza ta zama mai jinin ciwo ta zama tana da damu fasiyade tana da jinin ciwo yanzu ta tuno kafin ta wannan planning din kwana nawa take haidarta a kowane wata kuna ji na idan ta haddace waɗannan kwanakin to shi kenan su kaɗai za ta riƙa zama ba ta yi sallah ba ba ta yi azumi ba mijinta ba zai tara da ita ba amma sauran kwanakin to duk wannan jinin nata na ciwo ne ba zai hana ta ta yi azumi ba ba zai hana ta ta sallah ba ba zai hana mijinta ya tara da ita ba in ta je aikin hajji za ta iya tsawafi duk abin da dai aka hana mai haida to ita ba za ta hannu daga gare shi ba mun gane wannan magana ta bi tafi cewa jinin da yake zuban ma mace ba ka'ida sakamakon planning da ta yi to ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba jini bane na haida jini ne na ciwo saboda ka baya hana komai mace za ta yi ibadarta mun gane Allah shi kyauta Assalamu alaikum wa alaikum salam. Don Allah malam ina tambaya ne akan halascin yin saukar karatun Alkur'ani a sabon gida kafin a tare. Shin akwai wasu ladubba da ake yi kafin a tare a sabon gida? To, ba wata saukar da ake yi. Masu neman kuɗi ne suke zuwa su ci kuɗinki. Abin da ake in za a shiga sabon gida kawai a ce a isti'aza. manzalla su sama kana idan nazala manzilan qala manzal sama idan ya sauka wani masauki kowane masauki ne yana cewa a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq in kika faɗa haka shikenan ba abin da zai cutar da ki ko me a cikin gidan mai cutarwa to Allah zai baki kariya ba za ki cutu ba da kafin zuwan musulunci idan idan suka shiga gida ko suka sauka wani masauki abin da suke ce a'udhu bi rabbi hadha alwadi min sharri sufaha'i suna yin shirka sai su ce muna neman tsari daga me wannan wurin wai aljani shedanin aljani kenan daga sharrin wawayen mabiyansa to shi kenan sai su zauna to daga bayan musulunci da musulunci ya zo sai ya ɗauke shirka sai ya kawo tauhidi in kika shiga gida kawai ki ce a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaq babu laifi wannan ana da bukatar shi a yawaita karanta suratul baqara a gida wannan sunna ne ma annabi sama ya ce duk gidan da ake karanta suratul baqara to shaidanu ba za su zauna a gidan ba eh amma gidan da ake sauraron kiɗa na sha ba da wannan labarin wani makwabci na can lokacin ya taɓa zuwa ya ce min wai matar shi da daddare wai sai ta ji ana ta buga mata bango na cewa yake bugawa wai da daddare kawai sai dai su ji ana ta buga bango na ce kai ma ka taba ji kenan ya ce to shi dai baya nan tana kiran shi sai na ce hala kuna sauraron kiɗa a gidan ne ce na ce to ai kiɗan ne yake zuwa da daddare in kuka sha da rana to shi kuma da daddare sai zo ya rama gangacce da aka buga ta da rana to da daddare ita kuma zai ta zo ta bigi bango so da idan kuna son gidanku ya zauna lafiya ku daina sauraron kiɗe-kiɗe ku daina sauraron waƙe-waƙe ko rediyo kike saurara aka yi waƙa ko aka yi kiɗa-kiɗa to ki kashe halas ne a saurari rediyo halas ne a kalli talabijin amma idan ana yi aka yi kiɗa to sai ki kashe ko ki canza tasha har sai sun gama baɗalar su in suka gama baɗalarsa sai ki da sai ki kunna ba laifi ba ne mun gane to za ki zauna lafiya a gidanki to wannan shi ne sannan ba laifi don kin tare ki gayyaci mutane a ci abinci fa'ida cin abincin saboda su miki addu'a to yanzu ko baki gayyaci mutane ba ma za su zo in an in an tare sabon gida biki ake yi sai a yi ta biki ana shagali Allah taimake mu wannan sako ne ina kodinatin dauran ya shigo kuma ya fita Assalamu alaikum malam muna godiya da wannan karatu da ake mana. Allah shirya zuriya amin. Don Allah malam ba mu sani ba ko za a yi daura wannan shekarar. Don Allah idan za a yi ba muna roƙo a ware asabar da lahadi na kowane sati. Idan ba za a yi ba, to idan ba za a yi ba muna roƙo a ware asabar da lahadi na kowane sati a riƙa mana wani littafi ko da guda ɗaya ne allah ya taimake mu to ta san ba za a yi ba kenan abin da yake faruwa shine na so coordinator ya suna mitin ne na so ya baku amsa tsakani da Allah mun so ne musamman kuma da ba a yi ba bara saboda corona to yanzu ba na ba corona to amma kuma mu corona har yanzu muna ta haifan mana da lalurai da yawa daga ciki shine ta rikirkita mana tsarin karatu na makaranta tunda muka zo ba mu taba tun 2012 gaskiya ba mu taɓa yin karatu da azumi ba ba taɓa yin karatun makaranta da azumi ba amma wannan muna son mu seta shekaran mu ta karatu ta setu ne to shi yasa aka yi ittifaki cewa za mu yi karatu da azumi shi yasa waɗanda suka san 'ya'yansu suna ma'ahadu naziri primary secondary to duka za su yi karatu na kusan sati uku satin da za a shiga na azumi za su yi ribish sannan za su yi sati biyu suna jarabawa to kun ga wannan shine ya zama mana tarnaki amma bacin haka to za a yi to amma wannan bukatar da kuka kawo ta cewa asabar da lahadi tunda ba a yin karatu ba a yin wani karatu a ranar asabar da lahadin still akwai masu hadda makaranta hadda ma za a yi hadda can headquarters ba za su yi hutu ba su ba to amma dai wannan ba zai ba za mu duba a gani kafin azumin ya shiga sai a gaya za a riƙa yi bari mu faɗa muku su maza akwai daurar da za a yi a nan da asuba na farko dalilin da yasa ba a gayyace ku ba da asuba ne na biyu wurin ba zai ɗauka ba kun ga masallacin bai da girma to wannan shi ya sa ba a sa hadda mata ba amma tabbas maza insha Allah za a yi musu daura ta kwana 25 tun daga ɗaya ga wata minti 45 biyar za a yi a tashi ba tare da an takura ma juna ba minti 45 in yi yawa awa guda shi ke to za a kalli wannan roƙon na asabar da lahadin sai a ga waye zai in zai yiwu sai a yi mun gane za kuma a sanar da ku ta hanyoyin da ya kamata idan zai yiwu wannan shawarar ta yi kyau sosai Allah ya ba da lada duka shi kenan ko kun sallama